بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
تو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله حقيقة gaskiya ne Allah ya ji tun ya ji kaular lati tijadilaka fi zawjiha matan nan da take jayayya da kai a cikin sha'anin zawjiha mijinta tana faɗi kana faɗi to Allah ya yi amma tashtaki ilallahi tana kai ƙaranta gurin wa gurin Allah take kai ƙaranta shi kuma Allah wallahu sami ya sama'u Allah yana jin taharu kuwa muhawarar da kuka yi ku waɗi ka waɗi ta waɗi ka waɗi ta waɗi inna Allah lalle Allah sami'u mai ji ne kuma basirun mai gani ne to Allah shi ne zaharu da kaga wanda suka yi zahari wanda suka yi zahari minku daga cikinku min nisa'ikum daga cikin matekunku to ma hunna ummahatu ba iyayensu ba in ummahatuhum iyayensu illa la yawladna sai wanda suka haife su wanda suka haife su su ne iyayensu to wanda قد سمع الله قول الذي a ban yi da ba ban yi da ba ya ce sai wanda suka wa inna hu lalle su la yaqulu na munkara suna faɗa munkaran muguwar faɗa min alqawli wa zura da ƙarya ba haka ba ba iyayen su ne wallazi ne zaharuna min su da nan ne za ta tashi to me kace bai
قد سمع قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها lalle hakikan Allah ya ji faɗar wannan matai da take jayayya a cikin sha'anin mijinta tana haɗi kana haɗi tana haɗi a tana haɗi tana haɗi eh المظاهر منها wadda kuke jayayya shine wadda aka yi zahari da ta
وكان قال لها انت كذهب امي shine laifin nashi sai ce mata ke yace ita tana tamkar bayan uwarki
وقد سالت النبي صلى الله عليه وسلم shine wannan ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam عن ذلك فاجابها حرمت عليه على amma ما musa abata ya ce to kin haramta ne shi ke nan tsakanin ku ba a wuce a abaga ko ko ba على المعهودة من ان من ان الدهار موجبه فرقه dan zahari a lokacin da kin موجبه فرقه to yana wajen wajen ta rabuwa farka rabuwa
معقده kuma rabuwa ma ta har abada tuttuk in aka yi wannan magana
وهي خولة بنت ثعلبه wace ce ita wannan macen da ce a ƙarfi ba wanda da take da duka ita ce haulatu binti sa'alabata ya sa'alabata
وزوجها هو قوس بن صامت sunan mijinta ausu bin sabit suna to a kan su ne rikici da kansu da ita وتشتكي إلى الله ita kuma tana kai karanta tana kuka tana kai karanta gurin Allah
وحدتها وفاقتها da da fakata مم.
da talaucinta da samunta وصبية صغارا to wani صبيا صغارا ya tun tana yarinya karama
انضمتهم اليه ضاعوا to ita tana cikin yara tare da ita tana eh to karanta yanzu.
ɗan wasu biya kan saurara wasu biya ne su biya ta yan mata ƙanana
انضمتهم اليه ضاعوا
to انضمتهم اليه ضاعوا to in ta gama ta wannan suna tare za su tozarta او اليها جاعوا in ta gama su da shi mijin ta bar su ta tafi to za su tozarta in kuma ta tafi da ta su ta ɗauki ɗiyan ta tafi to yunwa za su ka san abin da yake sa mata su ba su wahala ke daga sun rabu tana da iya uku hudu sai ta kwashe ta tafi da su gidansa gidansu sai ta ce in an bar su a nan kishiya za ta maza musu ka ji da abin da ke sai ita ma ta ce ga shi ta ce in ta bar ta a nan gudun ga saboda shi mijin ausu iya da buta wuta iya da gudun jiki kaga auren shi ma da ya yi samu kuma ko da yake su a can ba gwiwa ne wannan kawai a zagwa zagwa ne kawai in ya tashi kawai sai ya yi to shi ma abin da ya sa ya mata wannan ya mata magana ne na bukatar ta sai ta ɗan dakata kayan na iya hasala da ya hasala kuma shi kasan mai iya tsoron ciki sai bi su kwallo kwallo sai ta kai masa tsoron ciki sai ya faɗi ka ji abin da ake shi ba ka ji to ta ce he su tsoronta in na bar su a nan gurin ba a cikakken hankali ba gare sai su tsoronta in na ɗauke su na tsaye da su ka ga bala'i da rike su da kyau sai yunwa ta shige su
والله يسمع تحاوركما Allah yana jin jayayya ka haɗi ka haɗi ka haɗi ان الله سميع بصير lalle Allah su ne mai ji ne basirin mai gani عالم بالاحوال to me yace وهذه القصة تدل على أن منزلته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
wannan sura tana nunawa cewa dai zan wanda na ɗalib sallallahu alaihi wasallama يناله الذكر والأنثى yana يناله الذكر والأنثى فمن يشرك eh, yana duhu yana samun zakarwa unsa mace zaman da suna samun suna samun ganin shi a fadar shi in mace ta zo ganin shi tana iya ganin shi in mace ta zo ganin shi in namiji duk wanda ya zo yana iya ganin shi والشريك والوظيفة talaka da maɗaukaki babba da ya duk wani na son ganin shi yana son ganin shi التي وفيه حرية الكلام a ciki akwai abubuwa na zance
والمراجعة da kun kuma wani magana a hudu a hudu ya yi da ita وسهولة الأمر kuma da duk abin ya zo misalin ba tare da tsanani ba في كل شيء a cikin kowane abu na shi والأمر كامل في مقابلته wani أمر كامل في مقابلته yauwa gamuwa da shi aminci cikakke ke da ku
بالسؤال صلى الله عليه وسلم da tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam وهو يستعرفهم to yana bayyana musu بالجواب ya bayyana musu jawabi kuma wadiha فيما قد أنزل إليه cikin abin da ta aka san ko a ga- a gare shi ويكف عن الجواب فيما لم ينزل إليه amma in aka kame wasu tambayoyi wanda ba a san ko musu ba aya to zai kame kai sai bayyin hukunci da shi da duk ba da hawa in huwa illa wahayi ba sai an mai aiki an ce ba duka ba ya gani
حتى يعلم حكم الله فيه har abin ba zai yi ba magana a kan shi sai ya san shari'ar Allah a kan abu
وفيما يأتي الجواب عن المسألة خولة زوجة أوس to da cin abin da ya zo a cikin tsakanin matar ausu aulatu
قال تعالى الذين يجاهرون Allah maɗaukaki yana cewa wanda suka yi zihari على وزن يقاتلون ala wazan da amsa wazan ya katiluna
قصده يتجاهرون to asalin shi yana zahari
يأتي والموضع الثاني كذلك منكم من نسائهم to haka ne yake gare ku da matekunsu ما هن ba أمهاتهم iyayensu ba إن أمهاتك إلا يا اللاتي يا- ولدنهم sai wanda suka haife su
وإنما يقولون منكرا من القول وزورا wannan suna waɗan ƙaunin munkaran mugu da faɗa wa zuran da ƙarya كذبا وإن الله غفور رحيم da ƙarya to amma Allah gafurun bai gafara da rahim ne sai والذ- والذين يظاهرون من نسائهم to aha, ba je ba ba je ba والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير to abin da ya kawo haka isai abin da ya kawo wannan duka wato shi wannan mazu wannan mai ausu ausu ya bukaci matar shi ta magana tana sallah to tana sallah don kakajima sai ya hasala sai wannan fuka wuta sai ya bige shi da ya bige shi ya tashi da ya tashi ta yi bayan shi aka bayan wasu ya ce ba ruwa da to kaji wannan shi ne tashin hankali shi ku a lokacin duk wanda ya wannan kalmar tun daga jahiliya har zamanin annabi a wannan lokacin wanda ya wannan magana amma a zaman saki uku ne magana wannan kadai ko ya kwatanta bayanta da bayan uwanshi ko hannunta da hannun uwanshi ko wani yankin jikinta da na uwanshi da na ɗanshi shi ke da ya haramta daga ko ba a an ta yi ta aure ko ba a yi ba lokacin da yi da wannan an ba a yi ba a gudada to idan ya mata kace to ni yanzu ya zai yi sai je gurin annabi Muhammad. sai ta zo ta tarda shi eh, yana kwance bisa cinyar aisha tana wanke mai kai tana wanke mishi kai saboda ta san ba irin mu bane su gashi gare su ya san ko haka hada shi annabi gashi gare haka hada haka ya zo da kuna ga kamar larabawa dai haka da na da kasan ne yanzu ba su da gashi aska su a- yanzu wasu na da gashi ko eh, kaga yana da gashi ya san ko haka hada to ya kwanci tana wanke ne tuka suna kwanci tana duk miji sai ya kwanta mata ya tsanci ya ta gyara mai kanta mai a shiru bayan fanye ta tsotsi mai tashi zuwa gashi ana saboda wani ce in ana sallah ka a tattare gashi a bar shi ya sujada in ya haka ya duka duk gashi ya zuwo ya sujada kaga to haka gare shi gashi to kaga kenan su can al'adar ce ba komai sai ka zamna gaban macen ka ta ɗau- ta wanke ma kanka ka juya nan ta wanke to yanzu a nan ya za a yi a nan mu yanzu a wanke mun ko a wanke mun ba to gashin mun zuba mu da gashi ko duk gashin kai ga ya kurkur sunna ce in ta samu to in gashin da yawa a wanke a farce
namadi da mutanenmu na da wajen hausawan na yan kokon gashi gare su hannu ana musu kitso in an a ta baka bambance a nan mu nan nan a daga are- daga arewa nan eh baka bambance kan namiji da na mace ya aka ne mun ga haka na zaba eh hausa in ma ana zamana haka in ba kaya ba ka gane da mace da namiji baka bambance kan kitso kitso ake yadda aka wa yi.
namiji haka zawa mace yadda aka wa mace haka zawa Sosai.
to gashi gare sa amma yanzu wannan gashi gare mu wani a kan su amma yanzu in ka bar shi ne in ka bar shi ne da sunan ka mahaukaci Kwarai ko.
sai ya cimle irin na mahaukaci amma malam kwat- kwatanta ne a eh ba a zarge shi wannan ba a maka zarge shi ido ba a zarge shi ba wanda ka tana da maka to to sai mu tafi a saurara kana ji ko da ta zo ta ce mai ta ce mijina hausu ga yadda ya ce sai annabi ya ce a kin haramta ta ce yin annabi tun ina yarinya ya aure ni ina tsaka kyau na kowa yana bukata ta na aure shi na sai shi kuma yanzu na tsoho na girma in ya saki ne na roshi annabi ya ce shi kenan da tun da dai an riga an yi kan ai ake rigakafi to tun da an riga kin haramta da shi ta ce annabi a duba zancen in ba inda zai fara inda zan tafi ne da sani yaya zan yi in na bar su a nan gudun sai su lalace in na tafi da su sai su yunwa yunwa ba ba yadda za a yi da adiba zan can abinci ya ce cikin haramta kawai ba yadda za a yi a sha'anin allah da ya ce cikin haramta cikin haramta yake hakuri to ta sake hudu ta shuru ya yi shuru bai magana tana magana tana magana aisha ta ce ki isu baki da yau lokacin da kike mai magana ba kamar da ba idan wa'ayi ne zo ne kaga daraja aisha ce tana gurin tana wannan ita ma duwa ga haula ai darajar ta ne ya kashi sai wannan wahayi ya zo aka zane duk abin da za a yi duk shi ne za mu shiga zancen su ya zana sa a kirkir ya nuna su shi kenan sai aka ce ta samo abubuwan da zai kafara yanzu kafara ce shari'a ce ita ce za mu yi kafara shari'a ne yadda za a yi to ta ya ta mai ya mata zahari ko ya mata zahari sai aka ce wallazi da ko allazi da zaharuna allazi ne zaharuna kaga wanda suke yin zahari ga matekunsu shi wannan ausu minkum daga cikin ku min nisa'ihim daga cikin matekunsu ma hunna ummahatuhum ba iyayen su bace innahum lalle in ummahatuhum iyayen su sai wanda suka aihe su sai wanda wala da nahu wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura su suna haɗa munkarin mugun abu ce wa zurin da ƙarya ce suka hudu wa inna Allah la gafuru ko shi ne la'afu mai rango mai mai gafuru mai gafara ya wato shi ne wannan wanda shi ne zaharuna min nisa'ihim duk wanda suka yi zahari daga matekunsu bayan sun haɗa musu sun malam ya udu kuma suka dawo lima ƙalu abinda suka hudu kuma suka tada mutum ne ya saki matar shi sai ya zo ce ta Allah a mai damu kasan duk mai garajen wannan sai ya yi haka ya ce to abinda za su yi mai za su yi ba ta hariru rakabatun min kabul an ne ta masa yanzu yadda zai yi kahin ya taɓe ta sai ya ɗiyauta baiwa ya sai baiwa ya ɗiyauta zalika zalikum to a zunar bihi wannan shi ne ake muku wazi da shi wallahu bima ta'amaluna habir Allah bai ba labarin ne da abin da ku aikata to kuma lamin jilwa فمن لم يجد فصيام, فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم to ai ga shari'a ta zo ko fa ta rira karatun mumin mun ga da ta masako ta ya ta mumini kai ɗaya kenan ko zalikum to azuna bi shi ne ake muku wa'azi da shi wallahu bima ta'amaluna habir Allah mai bada labari ne to wannan ya sai baiwa ya ta an kare to in bai yawa ba mallam ya zid wanda bai samu bai wal bayyana ita to ba a kyale shi bane fas ya mu shaharai da mutu tabi aini min qabla an yatamasa shi ma to ya azumi na wata biyu a jere kuma shi zai to kuma in kuma bai halau halau bai iya ba ba man da wanda bai iya ba fa it'am 60 miskina ya ci da masaki 60 wanda shi zai yi zalika ituminu billahi dan daga nan kaga shari'a ashe ake so ta zo shari'a ake so ta zo yan wani aka karanta shi yayi wannan laihin kuma ya zo aka karanta wannan aka wannan so ake a bata wannan abin da ake a kawo sauƙi a cikin shi manan sa'ina ya ta wannan salati da harbi na abu sala sai aka ce mishi a kirayo shi ai ita kaɗai su guna sai aka ce a ji a kirayo shi aka kirayo shi aka ce to yanzu wannan abu da kai yana abu da kai yanzu za ka ɗewata bawa ka sai bawa ka ɗewata shi ke nan ku koma ya ce yana yake da yake da kudin bawa ban da kudi wana iya sayan bawa to ya ce to ka yi azumin wata biyu ta ɗaya na kasa hannu na faɗa ta a azumin ramadana ma watan guda ban da rikin da ke wani ne ban da ke hannun na faɗa ba gane ba wai daure wai ya daure ya kyale ta taƙi da sallar ta wannan haka ya ƙare wannan wajen ta shi ya sa ya je faɗa ta yake so ya yi ta taƙe ta tafiya ko kuma tana sallah shi ne sai aka sai ya ce bayan ta bayan wani to shi ne aka ce ya yi azumi wata biyu kambacin kafara wata kafara ce ya ce yana zai iya zai iya eh wanda bai daure ba a ɗaya waya kallon ta kasa su daure har wata biyu sai bai sai aka ce to ita ana sittin da miskin kaji kuma na uku ya ci da masaki sai ce duk wani na ba wanda ya yi arziki duk na yi suka bai na yi tafiya ungo mu duka biyu da muke to zahari ba ya sha wuta ya sha ruwa ba an ce da hari ya tsiyo ta bawa ko ya ce haya ya ce da ya za ka ce arziki ya ce bai ba azumi na farin da mata ta zai ke har yi sashi haka sai aka ce ya tsiye ya wannan kuma ya yi ne ya ci da masaki su sai ce duk unguwar nan an yi kowa ya yi da arziki ni ne mace to a za a yi kaji shi ne zai sana ke kawo ba sai kuma Allah ga mai annabi zai ce sai a kawo da a kawo daro a cike da dabiru na sadaka to dama in ana sadaka ko zakka sai a ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kai mishi shi ya bada shi san talakawa sai ba su to shi ga shi ana hana muhawarar sai ga shi an kawo wannan da sai ce a mishi ka je ka raba ungu ya amsa ce to shi kenan an kyale wannan abu an yahi ne an yahi ne wannan yarar da dino ya isa ya ɗauka da dino ya gusa zai ce annabi wanda ya yi talauci zan ba ko wanda ya yi talauci shi zan ba ko wanda ne shi annabi ya dariya ya ja abin rawar ya yi mai dariya ya ce je ka abin da kai to ya za a yi to kaga sai aka je je ya cika shi shi ci zai bai in yi bawa zai baro ya cika shi aka yabda ya shi to sai ni na kan ba zai na kan ba لا أظن بلا ثم لم صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماسا ma wani wanda bai samu ba ya azumin wata biyu a jere tun bai sha ya ke da bai taɓa ta ba
فإن وقع قبل تمام الشهرين to fa ina wata in ya taɓe ta kabla kahin cika watan biyu
وليبتدئ الكفارة shi kenan ya azero ya ne talatin da biyar ko arba'in da tara إن سام بإعلام ya فشهرين kowa azero to shi ma ya ɗora mai yadda to to wannan namu ne mu yanzu wannan namu ne na yanzu duk wanda ya zahari a yanzu haka ne a haka ake zamna har yanzu ba shahewa duk wanda ya ce a matar shi ka bayan ta kama bayan ƙoshi ko hannun ta kama hannun ƙoshi ko kuma wani abu haka irin wannan da shi ya kamanta shi ya yi abu irin ko shi ya haramta ta yau ka shigo shaɗa ya koya musu in an ce ba ya ba sai ya koya musu ta dabara da juriyo to shi ke nan wannan sai ya yi kafarar wannan wasu faɗi ma suke ƙiri da ƙiri ba ma kauce a irin yadda yake ba eh akwai masu faɗa kuma kuma ba su sani ba su yi komai da su kuma
suna tare kuma da magana kan babban kan gada magana ba zalikun du'a zo da be wannan shine ake muku wa'azi wallahu ma ta'amaluna habir Allah ba labarin da abin lauka ya ta kuma lam yajid fa sam shahrayn mutatabi'ain in qabla an tamassa wala wala rasati bai ta 60 min 60 zalika zalika la tu'minu billahi la tu'minu billahi dan ku ba da gaskiya ga Allah ko wa rasulahu da ma'aikin shi wa tilka hududullahi wannan ita ce shari'ar Allah wannan kafirin na azabun alim kafirin na da gare su azaba mu ne mai radadi je ka إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إن الذين يحادون الله إن الذين يهادون الله ورسوله كاغا ما سبوت إيوا أيكن الله دم أيكن شي
كبتوا كما كبت الذين an turmiya su kama kubutar da zina min kablihim kamar da kubutar da aka turmiyar da wanda suke tun gabaninsu وقد أنزلنا وقد أنزلنا آيات بينات تحقيقا من سبقت آيوي بينات مبينة وللكافرين عذاب مهين الكافرين قديس عذاب زائحة زائحة تتولى قنشي يوم يبعثهم الله جميعا أراند الله زي تادا سباكي ديا وينبئهم بما عملوا يبعث العباري دق أبن نمسي أيكتا أساهو سيمتو أبن دي أيكتا هو يامنشي asahu Allah amma Allah ya kiyaye shi wannan su su sun mance shi duk abin da kai ka mance amma asahu Allah Allah tun ya mance ya yara tare da shi mance ba wallahu ala kulli shay'in shahid Allah bai iko ne bisa ko da abu alam tara ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
yoma
ألم تر أن الله يعلم alam tara alam tara alam tara alam tara jika alam tara baka gani ba ko baka sani ba أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض anna Allah lalle Allah lahu ma fi samawati ma fil ard na gare shi abin da ke sama da ƙasa ما يكون من نجوى ثلاثة ai da ɗai ma- eh, da ɗai mutum uku ba su ware ba su kai shawara إلا هو رابعهم sai Allah na buɗin su ولا خمسة wala mutum biyar ba su ware ba su kai shawara إلا هو سادسهم sai Allah na shidda su ولا أدنى من ذلك wala ولا mafi أكثر kusancin wannan wala aka sara wala mafi yawa illa sai huwa ma'ahum sai yana tare da su aina ma kanu duk inda suke ba ko ina ba Mm.
kuma ai ba kyale ya bai sun mai na bi kuma ba su labari bi ma amilu da abin da suka aikata yau mai kiyama ranar kiyama inna allaha lalle allah bi kulli shay'in alim masani ne da dukkan kowane abubuwa ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير to kace
ألم ترى ألم ترى إلى الذين alam tara ba gaba ila lazina zuwa wannan nufuwan najawa wanda aka hane su ga wannan najawa shawara wannan nasu sama uduna limana hu anhu kuma suke komawa abin da aka hane su suna yi wa ta jawo suna ko آمنوا ويتناجون wa ta najawna bil ismi suna yin shawara ta ismi ta eh, zunubi ta laifi ta sa- wa ma sayyatar rasul da saban ma'aiki su ne yahudawa ba na su suka yi wannan yace wanda za sha'u ka annabi in sun zo maka yau ka sai su gaida ka da malam ya ka billa wanda abin da Allah bai gaida ka ba da shi ta samu alaika samu alaika ka ji wai samu alaika ya mutu a kanka ya kuma ya kaɓi ta kanku wai gaisuwa ce samu alaika haka suke mishi ya Allah ya ce Allah suna ma abin da Allah bai ba ba gaisuwa da shi wai ƙulu na fi an fusihim kuma har daga can sun ta yi a ran sun ce laula a gaban Allah me yasa Allah bai ba azaba da muka wani ne wannan kenan ba san ba abin da muka ci bai ma na kulu da abin da muka faɗa ha to bar kai wa'annan hasbu jahannam makoma su ta jahannama ce ya sallawna hadha azara su wa bi kalmasiyya da mummunar makoma ya ayyuhal ladina يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ya aihon lazina amanu ya kundu ku bada gaskiya da Allah da ma'aiki za ta naje tun idan za ku yi shawara wala ta ta najo bil ismi ka aka kuna shawara akan wani sabo wani udwan da shishigi da tsaurin kai wa ma sai ta rasul da saban Allah kar ku yi wa ta najo ku yi shawara bil bir da bin da abu Allah na bin tabin Allah wattaqawa da tsoron Allah wata kullaha ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tushuruna da gare shi ne za ta da ku inna man najawa إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون yace inna man najwa ta da shawara wadda aka yi ta sabo min min shaytan ai daga shaytani take liya liya liya ليحزن الذين liya zina allazina amanu da ya bakanta cikin wanda suka ba da gaskiya amma wa laysa bi radhum sha'an bai tusa da komi illa bi idnillah sai dai ra Allah wa ala Allah ga Allah ne fa ne tawakkalul mu'minuna mu'mine kawai su dogara ga Allah ya ayyuhallazina يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ya aihul ladina amanu ya kunta kuma da gaskiya da Allah da ma'aiki idza qila lakum idan aka ce muku tafassahu ku yalwata gurin zama jama'a taro gurin zama in za a zamna kakkai barankan duk kare guri in an ce gyara to gyara ya samu dan wanka ya zauna wa tafassahu ku yalwata ku yalwata fi maja- fi majalisa mazamni to ku ku yalwata ya samu dan wanka ya samu ya zamna to wai za ne wai za ƙila in shazu in an ce tashi to ku tashi ku ba da guri mene ne ban shi zo
يرفع الله الذين آمنوا ban gama gurin وإذا قيل انشزوا فانشزوا yau idan aka ce ku tashi ku tashi ku ba da guri saboda wani babban in ya zo ba ka ce ba a'a duk ɗaya ne ku tashi ku ba shi guri يرفع الله الذين آمنوا Allah yana ɗaukaka wanda suka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki minku daga cikinku. Wallazi na otul ilma, ko wallazi na otul ilma wanda aka ba su ilimi ya suna da daraja to a ba su darajarsu wallahu ma ta'maluna habir Allah bai ba da labari ne ta abin da kuka aikata ya ayyuhal ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat wal ladzina